أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna TV EKS Islam Kitabu wa Sunna, ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci, sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala, wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anar nasoshin da ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna a zahiri kamar sun ci karo da juna muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab na ash-shaykh al-allamatul qur'ani muhammad al-amin shankiti littafi na biyu kuma as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakr bin abdul qadir ar-razi muna cikin suratu Yunus wannan shine darasin mu na 108 da izinin Allah subhanahu wata'ala muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma da mu da ku gaba daya mas'ala ta farko za mu tashi ne a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid domin shine wato ayar da za ta zo take akan jerin ayoyi domin mun haɗa littafin guda biyu amma muna hankalta ma jerin ayoyin alqur'ani mai girma a mas'ala ta 421 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah ce fa ilaina marji'uhum fa ilaina marji'uhum makomasu gare mu take su kafin rai فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون sannan Allah mai shaida ne akan abin da suke aikatawa to nan malam sai ya ce rattaba kaunuhu shahidan ala af'alihim ala ruju'ihim ilayhi fil qiyama rattaba Allah ya jeranta kaunuhu shahidan kasancewarsa wato rattaba kaunahu shahidan ala af'alihim Allah ya jeranta wato kasancewa shi mai shaida akan ayyukansu ala ruju'ihim ilaihi fil qiyama cewa sai sun koma a wajen sanar tashi alqiyama malam yace ma annahu shahidun ala af'alihim fid dunya wal akhirah tare da cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai shaida ne ala af'alihim akan ayyukansu fid dunya a duniya wal akhirati da kuma ranar lahira kinan nan ya ce fa ilaina marji'uhum thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun shaida ta Allah a duniya da lahira Allah yana shaida akan su to me yasa aka ce thumma Allahu shahidun ala ma yaf'alun malin yace kulna zamu ce zikru shahada abin da yasa anka ambaci shahada shaidu wa arada muqtadaha ana nufin muqtadaha abin da ta hukumtas an gane ko ma'ana wani wa arada muqtadaha wa natijataha na ana nufin wato hukumcinta da kuma sakamakonta wa huwa al-iqab shine al-iqab wato abin nan azaba wal jaza'u kuma da sakamako an gane ko kinan shine abin da ake nufi fa ka'annahu qal kamar dai Allah ya ce thumma Allahu yu'aqibu ala ma yaf'alun da an ka ce thumma Allahu shahidun kamar dai nan ana nufin thumma Allahu wato yu'aqibu ala ma yaf'alun Allah shine zai yi musu uquba akan abin da suke aikatawa malam yace aw mujazin ala ma yaf'alun koko Allah zai sakan ka musu mujazin mai sakan kawa daga jazi yujazi mujazatan kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi ya'lamu Allah ya san shi suratul baqara aya ta 197 wa nadha'iruhu tamkar irin waɗannan ayoyin masu irin wannan ma'ana fil qur'ani a cikin alqur'ani al-aziz mabuwayi kathirtun suna da yawa Allah ya sani za a ce Allah ya san abin da kuka aikata to ai ba sanin ba kinaya ce anil jaza idan Allah ya sani to akwai sakamako ko babu Allah yana ganin abin da kuka aikata wato in ya ga abin da kuke aikatawa akwai sakamako babu ma'ana ya sani ya gani kuma zai sakanka muku tunda in cewa kawai ya sani ne ko ko Allah subhanahu wata'ala yana gani ne to ai ganin da sanin suna da wani abu wanda ake bukata shine sakamako akan waɗannan ayyuka wannan shine abin da dai malam yake son ya ce kina ayoyi suna da yawa a cikin wannan mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 422 malam yake cewa fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah ya ce bayatan aw naharan ayat ta ce qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw naharan ka ce makafirai idan azaba Allah ta zo muku bayatan da daddare aw naharan ko da marici ko cikin yini aya ta 50 a cikin suratu Yunus walam yaqul Allah bai ce ba laylan aw naharan dare ko yini wa huwa azharu fil mutabaqa shi yafi zamantowa yafi fitowa fili inda an ce laylan al mutabaqa wajen samun daidaito ta isti'malan wajen amfani da kalmomi ma'an nahar tare da kalma ta annahar yini fil qur'anil aziz a cikin alqur'ani mai girma wa ghairihi da waninsa ma'ana galibin alqur'ani in ya kawo nahar yana hada shi ne da al-layl to mu yasa nan sai an kawo bayatan tunda zaka ga ya ce waje alnal laila wan nahara ayatayn an gane ko kaga na an kawo al-lail an kawo an-nahar qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-laila sarmadan ila yawm al-qiyamah qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah duk da ke wajen har da anan wagga ayar da cikin suratul qasas qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-laila sarmadan ila yawm al-qiyamah sai a ce man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi-dhiya kenan man ilahun ghairu Allah yatikum bidiya shine na farko amma an kace qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghairu Allah yatikum bi lailin taskununa fihi sanan na farko afala tasma'un nabiyu afala tubsirun dama as-sam'u qur'ani ki kawo ya kawo al-basar dan ka riki afala tasma'un afala tubsirun as-sam' al-basar an gane ko to al-muhimmu dai malam yace kulna zamu ce amsa li annal ma'huda abinda anka saba da shi al-ma'ruf wanda an ka saba al-ma'hud wanda an ka saba ko aka sani al-ma'ruf wanda aka saba da shi fi kalamil arab a cikin magana ta larabawa zikru inda zikril batshi in za a yi zancen azaba wal ihlaki da halaka da halaka halakarwa wal wa'id da kyacewa wat tahdid da yin narko da tsoratarwa tahdid da ha babba ne ya an ce tahdid da ha karami sanya iyaka tahdid da ha babba wato tsoratarwa da sanya firgici da narko in ji malaman zauri to in dai ana zancen wannan ne malam ya ce zukira lafzul bayat za a yi amfani ne da amfani da kalma ta bayat tana nufin dare sawa'an malam ya ce duk ɗai ne ƙori na bihin nahar shan an haɗa ta ne da kalma ta an nahar yini awula ko ko a'a fa kadhalika lam yaqul laylan wato galibi a larabci in kaga an kawo kalma ta bayatan ko da an kawo naharin ko ba a kawo galibi wajen azaba ne ake kawo ta ko kuma a ce a'a canza uslubi ne tunda ana iya cewa bayatan au nahara kuma a cewa lailan au nahara tunda nan da ya zancen hatta idza akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahliha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna lailan au nahara nan ma ana zancen azaba ne kenan tana ya canza salo ne ko ko amma galibi ya fi amfani da kalma ta bayata wajen azaba an gane ko wato zancen azaba sai kaga galibi yana kawo lafazina wato bayatan afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun wanda kalma ta bayyata ta nufin ɓoyewa domin galibi cikin dare ana ɓoye abin da akwai ko kuma daga baituna saboda gida in an kai masa katanga, an kai masa katanga yana ɓoye abin da ke cikin sa to wannan shi ne abin da malam ya kawo to amma kafin mu je za mu dan ƙara da wani abu guda wanda yake yana da muhimmanci da yace bayatan au naharan ko cikin dare ko cikin yini to can ma a cikin suratu yunus waccan aya da muka karanta ta inna ma masalul hayatud dunya kama in anzalnahu minas sama فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا كأن ما كاو ليلا أو نهارا دري كويني وأنسو سن أكتي ووقع أو للتنويع نن للتنويع كو يذوم سد الدري ko ya zo da daddare ko ya zo da rana to waɗansu kuma can a taha amruna lailan auna haran sun kace ai wani haran al'amarin mu ya zo musu dare da yini to anan wannan fassara tana da ɗan rauni saboda sun nuna cewa ma'ana tunda ba ana zancen kiyama ba ne tunda in ana zancen kiyama ne to a taha amruna lailan auna haran wani haran domin kiyama in za ta tsayu ana tsakar wani duniya rana ba ta haskaka ta lokaci guda wani wuri ana cikin dare wani lokacin kuma ana cikin mi ana cikin yini kenan lokacin da kiyama za ta tsayu duniya tana cikin hali guda biyu dare da yini to kina sai a kiyama ta so kenan wani sashe ana cikin dare wani sashe ana cikin yini to amma da yake nan misali ne aka buga na rayuwar duniya ba ana zancin kiyama bane to ba a iya cewa dare da yini ko kuma wasu malamai suka ce a'a ko da ma zancin kiyamar ne to sai a yi zancen al'amarin zai zo ne cikin duhu domin idan kiyamar za ta tsayu ita ranar za a ta tashi aiki an gane ko don Allah ya ce fa'iza bari kalbasar a wata kira a bara kalbasar wa khasafa alqamar wa jumi'a shamsu wal qamar kaga an haɗe rana da wata to kaga tunda an haɗe suke ne yanzu babu tsanancin dare ko yini waɗansu suka ce a'a kafin ranar ta tsaya inda take tsaye nan suna cikin dare ko suna cikin yini to amma nan ana zancen kiyama ne amma nan da an ka ce bayatan auna haran azaba Allah tana iya zuwa da dare ko kuma da rana sannan kuma ce yace ataha amruna al'amarin mu zai zo mata na cewa Allah subhanahu wataala yana da niyyar wato ya abin nan ataha amruna lana auna haran al'amarin Allah in dai ba kiyama an kai ba ko ya zo da dare ko ya zo da rana don haka nan ba za a ce amruna lailan auna haran ba lailan wani haran domin ba cikin lokaci biyu zai zo ba sai dai in azaba ce wadda Allah ya kaddara za ta yin tsawo wadda za ta ɗauki lokaci kamar yadda an kama adawa sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma to wannan ana iya cewa lailan wani haran kidan ta yi tsawo ta fara daga wani lokaci hatta ka cikin wani lokaci wanda abu ne mai muhimmanci yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci wannan to wannan shi ne abin da za mu ƙara a gurguje insha Allah mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 423 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah yace ma za yasta'jilu minhu almujrimun menene mujrimai an gane ko qul ara'aytum aslin ayar ko farkon ta zamu ce qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw naharan ka ce da kafirai idan azabar Allah ta zo muku cikin dare bayatan aw naharan ko cikin yini ma za yasta'jilu minhu almujrimun to menene masu laifi suke gaugawa ai ma za yasta'jiluna minhu mi suke gaugawa daga gare shi an gane ko wa awwalul ayati lil muwajaha farkon aya kuma lil muwajaha ta fito na fito ce qulna za mu ce arada bi dhikril mujrimina na Allah ya ambaci mujrimai an gane ko arada bi dhikril mujrimina ad-dilalata ko ad-dalalata ko ad-dulala duk ana cewa amma suka ce yin fatha shine mafi fasaha ad-dalalata ala mujibi tarkil istijal dan Allah ya nuna cewa mujibi tarkil istijal abinda zai sawar su su bar gaugawa cewa a kawo azaba wa huwal ijram shine wato wato ijram wato yin laifi aikata laifi li'anna min haqqil mujrim yana daga cikin haƙƙin mai laifi an ya khafa ta'zib ya ji tsoron azaba ala ijramihi akan abin da ya aikata wanda bai da kyau wa yafza'a ya ji tsoro min maji'ihi daga azaba wa in abta'a ko da ko azaba ta yi jinkiri fadlan an an yasta'jilahu balantana ma wai ya ce a kawo azabar tunda ka san kana da laifi ai baka ma fatan a kawo azabar ina fata an fahimta to wannan shiri dai abin da malam ya kawo a ƙarshen wannan aya shi yasa an kace ma za yasta'jilu minhu almujrimun menene suke gaugawa da shi an gane ko in azabar ta zo mi suke gaugawa mi suke gaugawa da shi to kaga ayin azabar ta dawo ta zo babu zancen gaugawa ba wannan ake zance mutum da in azabar ta zo ai ba a zancen mi suke jira a gaugoto a kawo tun daga ta ta isu amma dai abin da ake son a nuna bai dace ba ga mai laifi ya yi gaugawa cewa a kawo azaba ma kamata na ya yi ya ji tsoron ma azaba ta zo masa shine abin da ake son a ce shi yasa an ka ce ma za yasta'jilu minhu almujrimun mi suke gaugawa ba wai Allah na tambaye su ba dan bai sani bane nan na tambaya ba ta rashin sani bane kuma sai mu yi hattara ma za kalima ce wadda wadansu malaman lugha suna ɗaukar ta kalima ce a haɗe kenan sai ta zamanto in za a irabin ta irabi guda ake mata wajen wadansu malamai sai ya zamanto ma za suna ne wanda an ka haɗa guda waɗansu kuma suna ganin a'a ma daban za daban kina sai zamanto ma an yi mata irabin ta daban kuma za irabin ta daban an gane ko to idan ɗalibin ilimi ya koma cikin alfiya da kuma sauraron littattafan lugha da sharhin alfiya na ibnu aqil masalan zai ga bayani na malamai a ƙarshe kuma kafin mu je gaba za mu dan ƙara da wani abu da Allah ya ce ma za yasta'jilu minhu almujrimun tambayar da Allah yake yi ba ta neman sani bace sannan da aka kawo almujrimun malamai suke cewa malaman usulul fiqh duk in kaga suna mushtaqqun mushtaqqun in aka ce suna mushtaqqun wanda asalin sa yana da fi'ilin da aka cirato shi daga gare shi ko sunan da aka cirato shi daga gare shi tunda akwai sabani daga fi'ili ne aka cirato suna ko daga suna ne aka cirato su malaman basra sun ce asalin masdar daga gare shi ne kenan daga misali zahaban ne an ka ciro zahaba su kuma malaman kufa sun tafi cewa daga zahaba ne aka ciro zahaban to kowanne daga cikin su ya kawo ta hujjojin shi akwai maganganu da dama mai so yana iya koma cikin al'insaf fi masailil khilaf na imamul ambari da kuma tarihun nash'atun nahwa tarih asharun nuhat na sayyid tantawi da sauran dai littattafan da suka yi magana kan wannan ya ga madaris na nahau madrasa ta basra ita ce ta farko wadda su siba waihi suke jagoranta da masaba ta kufa ta su imamun ru'asi da su kisa'i da kuma madrasa ta baghdad sannan da madrasa ta andalus su ne manya-manyan madaris na nahau a duniya sannan abin har kai ga malaman jami'ul lughawiyya yanzu kowanne zaka iske nahau yana da majma'a na lugha musamman a kasashen larabawa akwai na qahira akwai na ina akwai na ina akwai na ina to anan dai zaka iske iske sabanin lugha da kuma taujihata da wani abu wannan na din ba da dai misali ne suna kula da cigaban lugha da kalmomin da ya kamata a saka cikin larabci waɗanda yanzu laraba ba sa amfani da su ya za a sa su koko ga waɗanda an madadin su waɗanda aka kawo din ga waɗanda ya kamata a yi amfani da su to almuhimmu dai mushtaqun mujrim daga ijram ne ajrama yayi laifi to me yasa Allah bai ce ma za ta sta'jilu ba sai ce ma za yasta'jilu minhul mujrimun sai kawo suna saboda ya nuna maka illa illar da tassa an ka ce me yasa suke gaugawa saboda a gaya maka waɗanda ake magana da su mujrimai ne kuma ke wannan cewa ba wai su ba duk mujrimi bai dace ya fatan azaba ta so ba ban sani ko mutane sun fahimci abin da ake so ba wato shi yasa kullun cikin alqur'ani mai girma malamai suke cewa in kaga suna ya zo mushtaqqun to akwai alamun illa tana tare da shi ina fata an fahimta misali in ka ji an ce wato uiddat lil kafirin an yi tattalin wuta ga kafirai to me yasa an kai tattalin ta gare su li kufrihim innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula me yasa kanat lahum jannatul firdausi nuzula li imanihim wa amalihim salihat an gane ko in ka ga duk mushtaqun inna allaha ma'al ladhina taqaw limadha allahu ma'ahum li'annahum muttaqun kamar haka to duk inda ka gani su zaka iske galibi akwai sifar da an kai istinbati tana tare da hukunci inda tana da hukunci wannan sifa tana nuna wannan hukuncin ya tabbata shi yasa illa suna wanda yake gaira mushtaq to shine malamai suke cewa shi wannan ba a fahimtar illa gare sa shine suke kira mafhumul laqab sai in yana tare da in an fassara shi idza uwila bi mushtaqin to ana iya fitar masa da illa amma in ba haka ba za a samu matsala kaga yanzu an kace muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad alam ne to kaga alam ba a iya istiqaqin sifa gare shi tunda ya hita ita daga cikin wancan suna in ba Muhammad ba ana nufin wanda ake gode ma ismul maf'ul ba wannan ba wanga suna ne na wani mutum misali ko sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mafhumul laqab ne ba a cewa Muhammadur Rasulullah a ciro illa cikin shi domin sai a ce to wanda ba Muhammadu ba a ciro mafhum gare shi wanda ba Muhammadu ba to ba manzo bane to kaga wannan zai kai mutum kafirci amma inda Allah subhanahu wataala yake cewa في بيوت أذن الله أن ترفع أو يذكر فيها اسمه يسبح يسبح له فيها بالغدو والآصال أكوي قراءة يسبح له فيها بالغدو والآصال إمام ابن عامر ده إمام شعبة سنكر أنت يسبح له كاغا إن أنت يسبح له فيها بالغدو والآصال سيدا من تو رجال شيني فائلي إنا باتا أن فهمتيني amma an ce yusabbahu sai zamanto wato nan rijalun ba shine fa'ili ba dan haka sai zamanto mabniyun ba dama an gina shi akan ba a buƙatar fa'ili alama lam yusamma wato fa'ilahu ko alama lam yusammi alama lam yusamma fa'iluhu ko alama lam yusammi fa'ilahu almutakallim lam yusammi fa'ilahu ko almabniyu lil maf'ul ko kuma almabniyu lil majhul duk da kyau sun ci ba a ce mabniyu lil majhul wasu sun ka ce asalin shi lil majhuli na sai dai yana iya fita daga wannan asali magana ce ta malamai mai tsawo kwarai da gaske to amma dai anan wannan kira'ar ta ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah kalima ta rijalun ba mushtaqqun bane namiji suna ne kalima ce da ba mushtaqqun ba amma an fitar da illa karkashin ta ka duba cikin al-iklil في استنباط التنزيل لإمام السيوطي كريبة كان أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن محمد الأمين الشنقيطي sun ga cewa rijalun dan an ce cikin gidaje masallatai ana yi ma Allah tasbihi sai suka ce to mata bai dace su je sallah ta juma'a ba ko zuwa masallaci ba wajibi bane akan mata to kaga kalima ta rajulun ba mushtaqqun bane amma sai an ka kalli namiji amma aka ce yana da mafhum mace bata shigo ciki ba to nan ba wai an hankalta ma shi kalima ta rajulun ba tana matsayin mafhumul laqabi a'a sun hankalta ma idza uwila bi mushtaqin mushtaqin kina ana iya mai da shi da wani mushtaqin domin ar-rajulu laysa bi aura wal mar'a aura shi namiji ba al'aura bane shi yasa zuwan sa masallaci babu matsala amma ita ko mace al'aura ce kenan fitatta zuwa masallaci akwai matsala shi yasa zuwa masallaci ba wajibi ne ga mace an gane an halatta musu idan ba su sa turare ba su yi ba su yi tabarruj ba su sa kaya masu kyau suna iya zuwa masallaci tunda hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam ya nuna ka a hana mata bayan Allah wato su je masallaci su yi sallah amma ba wajibi ne akan su to ta huskar rijalun kin nan mafhumikin shi banda mata kenan ko sai zamanto ya nuna cewa zuwa masallaci wajibi ne ga maza to kaga duk da yake wanga an yi istinbatin illa akan suna wanda yake wato jamid ne ba mushtaqqun ba amma uwila bi mushtaqqin shine an kalli cewa ar-rajulu laysa bi aura wal mar'atu aura to don haka ya kamata ɗaliban ilimi mu fahimci irin waɗannan ƙa'idodin lokacin da muke tattaunawa akan mas'ala wato ta wato abin nan ilimi wallahu ta'ala alam shi yasa kina al-ijram kinnan me yasa Allah ya ce mujrimun saboda su mutane masu laifi kuma duk wanda ya aikata irin aikin su wannan hukuncin zai same shi ina fata an fahimta mas'ala ta 424 malam yake cewa fa in kila idan aka ce kai fa qala Allah ta'ala ya akai Allah ce qul ka ce da su bi fadlillahi da falala Allah wa bi rahmatihi da rahmatsa fa bi dhalika falyafrahu to da wannan yafrahu su yi farin ciki walam yaqul Allah bai ce ba fa bi dhanika fa bi dhainika domin zaini shine abubuwa guda biyu waɗannan abubuwa guda biyu wal musharu ilaihi abinda aka yi ishara zuwa gare shi ithnani abubuwa ne guda biyu domin al-fadlu na farko alfadlu falala war rahmatu da rahma suna an ka faɗa bi fadlillahi wa bi rahmatihi maimakon a ce fa bi zainika biyu kenan sai aka ce fa bi zalika guda to ya akai malam yace kulna zamu ce qad sabaka mislu hadha su'al wannan su'ali tambaya ta wuce wa jawabuhu da amsa safi suratul baqara a cikin suratul baqara fi qawlihi a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala awanun bayna zalik an gane ko tun nan ya ce qala innahu yaqulu innaha baqaratun albaqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna zalik kaga ne ce la faridun wala bikrun ya faɗi abubuwa guda biyu faridun da bikrun sai ce awanun bayna zalika suratul baqara aya ta 68 to almuhimmu dai da malin ya kawo wannan sai ka koma can ko kuma abin da zamu iya cewa shi duk abin da ya gabata an yi ta'awilin shi ne da almazkur abin da ya gabata kenan ko da abu biyu ne tunda ko da ɗaya ne an ce zalika ba matsala in an ce biyu ne ko fiye da biyu ko dubu ne ma sai a ce ana nufin zalika uwila bi ma'ana almazkur abin da an ka ambata domin Allah subhanahu ta'ala ce wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar kaga nan ya faɗi ba sa yin shirka wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kashe rai wanda take Allah haramta sai da dalili sai da hujja wanda shari'a ta yarda da ita wala yaznun ba sa yin zina sai ce wa man yaf'al zalika bai ce wa man yaf'al ulaika ba kaga ya kawo shirka ya kawo kisa ya kawo zina sanan ce zalika ai wa man yaf'al zalika al-mafkur na fata an fahimci ni dan haka shine abin da ake nufi kuma al-mazkur kin nan ana hankalta mutun da fi'ille ne ya kawo dan wani zai iya cewa to Allah ya ce wallazina la yad'una a to ayyad'una fi'ilina wala yaqtuluna to ayyaqtuluna fi'ilina wala yaznuna yaznuna fi'ilina to nan sai ka ce a'a wa man yaf'al zalika ay zalika al-af'al allati dhukirat ayyuka wadancan da Allah ya ambata ko kuma in ka ga dama la yad'una cikin yad'una akwai da'wa kira sannan wala yaqtuluna cikin ayaqtuluna akwai alqatlu kisa wala yaznuna cikin shi akwai azinatu waɗancan abubuwan da an ka faɗa almasadir hadhihi wa man yaf'al hadhihi alaf'al wa hadhihi almasadir allati dhukirat dan ɗaliban ilimi waɗansu duk abin da an ka kawo sai ka iske wajen tattaunawa sun kawo wannan to sannan kuma da an ka ce awanun bayna zalika abubuwa ne guda biyu aka faɗa can a cikin suratul baqara la faridun wala bikrun awanun bayna zalika ya kamata ya ce awanun bayna hadha domin ba su jima da wucewa ba kuma sai an ka ce zalika kama abu yayi nisa menene hikma wanda su malamai suka ce suka suka ce abin da ya wuce ba za a yi dawo da shi baya ba misali lokacin ya riga ya wuce ai ba za a yi dawo da shi baya ba to tunda hasu riga sun wuce to tabi itibari kamar sun wuce ba za a iya dawo da su ba sai an ka ce awanun baina zalika shi yasa a ce ba a ce ba awanun baina haza ba ina fata an fahimta kenan in an kalli cewa suna kusa ga lafazin sai a ce haza amma cikin qur'ani yace zalika saboda abu ne wanda yake ya riga ya wuce haka dai waɗansu malamai suka ce wallahu ta'ala alam to kafin mu je gaba wannan ayar tana daga cikin ayoyin da waɗansu suka kafa hujja da cewa ayoyin ne wanda suka bada damar ayi maulidi don ya ce qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu da wannan su yi farin ciki to sai suka ce nan rahma ana nufin falala ana nufin alqur'ani ko ko annabta wa bi rahmatihi da kuma wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi an gane ko don Allah ya ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin to duk da yake wannan mas'ala ce wadda take tana da faɗi kwarai da gaske na farko ya kamata mu koma cikin usul fiqh mu fahimci kalma ta rahma cikin qur'ani tana da ma'anoni daban-daban kadiba cikin al-wujuh wan nadha'ir na imamu damaghani rahma wani lokaci tana nufin wato ruwa fanzur ila athari rahmatillahi kayfa yuhyi al-ardha ba'da mautiha kalima ta rahma wani lokacin tana iya zakuwa da ma'ana ta annabta ina fatan an fahimce ni wato fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma kaga rahmatan an fassara shi da annabta don ana ganin khidr annabi ne don ya ce wa ma fa'altuhu an amri rahma tana ya dauka abubuwa daban-daban littafan da suke magana kan kalmomin da suke dauka ma'ana daban-daban to me yasa mutum zai keɓance wanda yake so shi kadai cikin mushtarak kalmar da take daukan ma'ana goma ko fiye da goma kace kai wannan kadai ka zaba wannan da farko kenan na biyu kasancewar maulidi abu ne wanda yake koyi ne da kiristoci da suka yi maulidi na annabi isa to cewa ai manzo Allah sallallahu ya kamata a mishi nashi wannan babu dalili a kansa sannan kasancewar maulidi haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da aka haife shi ba ma annabi bane kuma babu addinin musulunci a wannan lokaci Qur'ani bai sauka ba balle ayi bayanin cewa wannan lokaci akwai wani addini wanda ya ce ayi maulidi sannan kuma daga ciki waɗansu suna ganin an fara shi ne tun a shekaru 300 da wani abu wasu suna ganin daular Fatimiyya suka fara shi amma zance mafi inganci yan shi'a kafin ma ko kuma waɗansu kafin ma wannan daular Fatimiyya sun gabatar da maulidi a zance mafi inganci da aka fara shi a duniya to sannan kuma suna kafa hujja da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi farin ciki da an haife shi ranar litinin shi yasa yake yin azumi to amma ai inda an tsaya bakin inda ya tsaya din kan azumi din to da kaga shikenan sai zama cewa an yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan daga cikin abubuwan da suke faruwa abubuwan da ake karawa cikin maulidin da ba sa su zaka iske akwai abubuwa na shaye-shaye wani lokaci na raye-raye maza da mata da abubuwan da suke kama da haka wanda shi waɗannan su abubuwan su kansu ba su da ma alaka da addini kamar yadda kiristoci misali za ku ga suna shan giya a lokacin addinansu ana abubuwa na shashanci wanda misali sallah ta turawa da za ta zo 25 zuwa 31 ga wata kasashen musulmi suna yin waɗannan sallolin ina dalili akai na farko mu musulmi ne kuma wannan cikin kiristanci yake na biyu sun ce za su yi murna haihuwa Allah tunda su a wajen su Yesu almasihu Allah ne kuma sati ya kewayo sun ce za su yi sunan Allah to kaga wannan ruguza addinin musulunci tunda Allah ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad sun ce Allah uku ne Yesu almasihu Allah ne wasu sun ce Maryam Allah ce wasu kuma sun ce a'a ruhi mai tsarki ne anna uku to kaga kai kullun a sallah sai ka roki Allah ya tsare ka daga hanyar waɗannan mutane ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim kullum a Fatiha alal aqalla a sallah sai ka karanta ruka'a 17 farilla kana neman Allah ya tsare ka kuma gashi wannan abin ya saba ma Qur'ani karara amma sai a mace a ce Kirsimeti zamu je sallar Kirsimeti ko zamu je wajen sallah ta ƙarshen shekara a'a wai menene wannan sallar ta kumsa saboda su in idan musulmi ya je yayin wannan sallah za misali su mine ne suke yi sun ce Yesu almasihu Yesu almasihu a jansu Allah ne to ana aihuwa Allah yanzu danka in yace maka baba ina zaka ce zan je mu yi ma za mu yi barka ta aihuwa aihuwa Allah sannan kuma sati yake wayo kace zaka je zaka yi suna barka ta suna Allah ana aihuwa Allah ne wannan kafirci ne karara haka a barci mai Christmas da wani Noel don hayaniya ce kafirci ne aka kulle kuma yau kasashen musulmi suna gaba da aikata wannan wani lokacin ma har sun fi wasu kasashen kafirai a shagiya a yi zinace zinace a bude gidan TV da gidan rediyo a sa shashanci a ɗauki dukiyoyin dukiyoyin al'umma a sa su cikin wannan kaskancin a yi banna a yi faca-faca kuma wai da suna shan giya a cikin kiristanci an hana shi a cikin addinin musulunci an hana shi to wani annabi ne ya zo da shan giya da wannan banna da ake gabatarsuwa da haka waɗannan abubuwa wato ba su da asali cikin addini ya kamata musulmi su yi hattara da irin waɗannan abubuwan kuma idan mun ka ce za mu yi fasikanci mu aikata sabon Allah fiye da irin yadda su kafiran suke aikata kaga ana rawa wai har da kuf ake kawo na rawa na tsohi a sa musu shanson zubliye tsoho mai shekara saba'in mai shekara saba'in tamanin wai ya zo an haɗa shi da wata tsohuwa mai shekara saba'in da biyar tamanin wai su yi tsohuwar rawa ta shanson zubli a rungumi juna a yi taɓi a ba su kuf an gane ko to wannan idan aka ce za a irin waɗannan ababai ƙasashen musulmi yawan shi za mu samu wato mu abin nan shi yasa maganar manzo sallallahu alaihi wasallam la tatba'unna sanana man kana qablakum zamu koyi da su har sai ko da kamar yadda takalmi yake da alaka da takalmi hadwal na'al bin na'al ko ko hadwal abin na'al bin na'al ko hadwal qazzati bil qazza ko quzza kenan kamar yadda ake daidaita ƴaƴan kibiya ko kuma dai daban-daban dai abubuwa da ya kawo har ya ce ko da sun shiga cikin hujra dabbin wato ramin wato abin nan dab damu la dakhaltumuhu da kun shiga saboda damo in yi rami yana shiga can ne kuriya ma'ana hatta da tambada sun ka aikata ƙananan abubuwa waɗanda ba su da wani amfani sai ku bi su ba tare da kun san dalili ba wato mu yanzu kasashen musulmi da larabawa da na afirka ba mu wato tambada sai mun jira ma sun kirkiro har da tambada mu koya mu ba kamar shi dan iska na afirka da tambada dan afirka shi bai iya kirkira iskancin da za a yi a duniya sai dai ya jira sai baturi ya kirkira iskanci sannan ya koyi da shi na fata ana fahimta ta to da haka yana da kyau waɗannan mutane a yi hattara mu dai a fahimtar mu duk abubuwan da za a kawo na maulidi abubuwa ne waɗanda suke tawili ne galibi waɗanda babu wani dalili akan su sannan kuma abubuwan da ma ake aikatawa kuma waɗannan babu wani addini wanda ya tabbatar da su amma ba za mu ce duk wanda ya maulidi ba dan zina ne ko kuma ce duk wanda ya maulidi kafiri ne kuma hakan ga waɗanda suke cewa duk wanda ya bai maulidi ba bai son manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafiri ne ba kaza bane irin waɗannan abubuwa na adawa shakhsiya da akwai tsakankanin mutane su daina sako su cikin addini ina fata ana fahimta ta wallahu ta'ala a'lam malam yace to kulna za mu ce fa in qila idan aka ce mas'alar mu ta gaba kenan mas'ala ta 425 fa in qila idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawm al-qiyamah menene zaton waɗanda suke kirkira ƙarya an gare ku su zingina ta ga Allah in an ce al-kadhiba nan an kawo shi da alif wal lam wani lokaci in ka Qur'ani ya kata da alif wal lam akwai wata ƙarya wadda ake magana kanta amma in ka ga ya kawo ta babu alif wal lam ma'ana yana zancin dukkan ƙaryar da aka yi wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban wane ne fi zalunci daga wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah kaga nan kowace irin ƙarya ta shigo amma nan da yace wa ma zannu alladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yawm al-qiyamah in ka kalli siyaki ana magana ne akan wata ƙarya da aka yi ma Allah kenan sai zamanto duk in ka gane su yin Qur'ani ka bambanta ka gane hikimar da an kai wani wuri an ka ce al-kadhiba wani lokaci kuma an ka ce kadhiban malam yace to tahdidun wannan tsoratarwa ne an gane ko li'anna fihi mahdhufan akwai kalimar da aka shafe taqdiruhu an gane ko wato abinda za a kaddara wa ma dhannuhum anna Allah fa'ilun bihim yawm al-qiyama bikadhibihim mi azzatun su abinda Allah zai yi da surar tashin alkiyama saboda sun yi ma Allah ƙarya fa kaifa yunasibuhu qawluhu ta'ala ba'dahu to kuma ya aka yi sai aka zo kuma aka kawo bayan shi inna Allah la dhu fadlin 'ala nas bayan an kaddara wannan to kuma sai an kace Allah yana da falla ga mutane kuma bayan ana zancen azaba an gane ko an gane ko qulna zamu ce yace huwa munasibun yayi daidai da shi masu rubuta wannan littafi sai suka rubuta suratul baqara aya ta 243 alhali muna cikin suratu wato abin nan ne muna cikin suratu yunus cikin suratu yunus ba akwai inna allaha lazu fadlin ala nas kenan nan ba sai an kawo ba wannan aya wa madhallu alladhina yaftaruna allaha alkadhiba yawm alqiyamah inna allaha lazu fadlin ala nas wannan aya ce ma ake magana kanta dan haka ba sai an kawo cikin suratul baqara ba akai wannan duk da ke wajen har da mutum zai iya fahimtar akwai shi shi inna allaha lazu fadlin ala nas akwai shi wurare daban-daban cikin alqur'ani akwai shi cikin baqara akwai shi cikin suratu ghafir akwai shi cikin suratul naml akwai shi cikin suratu wato abin nan eh akwai shi kuma cikin wato suratu yunus almuhimmu dai nan sai an kace inna allaha ladhu fadlin ala nas na ana zancin cikin suratu yunus ne ba na bakara ba qulna zamu ce huwa munasibun yayi daidai li anna ma'anahu abinda ake nufi anna allaha shi allah subhanahu wataala ladhu fadlin ala nas allah mai ma'abucin falala ne ga mutane Allah ma'abucin falala ne ga mutane haithu an'ama alaihim saboda Allah ya yi musu ni'ima bil aqli Allah ya ba su wato hankali wal wahyi sannan kuma Allah ya yi musu wahayi ma'ana ya annaba wahayi su gaya musu wal hidayati sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi musu ni'ima ta shirya an gane ko bil fi'li wal wahyi wal hidayati wa ta'akhkhuri al azabi sannan kuma Allah yana musu falala yana jinkirta musu azaba wa fathi babit tauba wa fathi babu tauba sannan Allah subhanahu wata'ala yana buɗe musu ƙofar tuba fa kaifa yaftaruna Allah al-kadhib ya an kai suka suke kirkira tare da wannan ni'ima da Allah ya musu kuma suke kirkira ƙarya ala Allah fa kaifa yaftaruna ala Allah al-kadhib ya aka suke kirkira ma Allah subhanahu wata'ala ƙarya ma'a tawafuri tawafuri ni'amihi alaihim tare da ni'imomin Allah sun yawa a gare su kaga wannan abin ban mamaki ne shi yasa ce inna Allah la fadlin ala nas ya kawo falala ne zancen tare da falalar da musu na masa ƙarya ba wai ya kamata a ce waɗanda sun kai ma Allah ƙarya ba ya kamata a yi musu azaba ba wannan munasaba an ka hankalta ba don kaka ce babu munasaba tsakanin Allah babu babu munasaba tsakanin masu yi ma Allah ƙarya da kuma falalar Allah na an hankalta mu cewa tare da ya musu falala suna ma Allah ƙarya amma nan ba an hankalta ba waɗanda suka yi ma Allah ƙarya za a yi musu azaba a'a ba ta wannan fuska an ka kalla ba kai mai zancen lafuzzan alqur'ani da balaga alqur'ani dan ɗaliban ilimi yana da kyau su fahimci wannan wallahu ta'ala alam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 426 malam yace fa in qila idan aka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa ma takunu fi sha'anin ba za ka kasance ba cikin wani sha'ani wa ma tatlu minhu min qur'anin ba za ka karanta wani abu na karatu ba suratu yunus aya ta 61 malam yace fa afrada kenan sai ya kawo abu a matsayin mufradi na mutum daya don yace wa ma takunu fi sha'anin an gane ko wa ma tatlu dunna ana magana ne kamar zancin mutum ɗai kenan amma sun makara sannan ya ce wala ta'maluna min amalin nan ku bai ce wala ta'malu min amalin ba fa jama'a sai ya kawo shi jam'i wal khitabu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alhali ko ana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malin yace qala ibn al-anbari ibn al-anbari yace innama jama'a jama'a fil fi'l ath-thalith abin da yasa an ka kawo fi'ili na uku an gane ko an ka kawo shi a matsayin jam'i wala ta'maluna kenan shine fi'ili na uku anan fil fi'l ath-thalith aidan annabi sallallahu alaihi wasallam wahdahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ake nufi injin malami Imam al-Ambari wa inna ma jama'a abin da yasa Allah ya kawo shi jam'i tafhiman lahu dan saboda Allah ya girmama shine at-tafhim wa ta'ziman wato ya girmama manzo sallallahu alaihi wasallam kama fi qaulihi ta'ala girmamawa duka waɗannan kalmomin suke nufi kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yazo cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala afatatma'una an yu'minu lakum shin kuna sawa tsammanin sun imani da ku ala qauli ibn Abbas radiyallahu anhuma akan fadar ibn Abbas radiyallahu anhuma kenan da yace afatatma'una yana nufin afatatma'u an yu'minu laka kenan kana sa tsammanin sun imani da kai wadansu tafi akan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi wa kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yazo kuma cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat ya ku manzanni ku ci daga daɗaɗa abubuwa daɗaɗa aya ta 51 cikin suratul mu'minun wasu suka ce wal muradu bihin nabi sallallahu alaihi wasallam suka ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ake nufi a nan ma suka ce me yasa an ka ce ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati nan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi dan saboda a girmama shi suka ce saboda wannan lokacin babu wani annabi in ba shi ba kuma babu wani annabi bayan sa to an ce ya ayyuhar rusul to ina wannan su manzanni suke babu wani manzo tare da shi kuma babu wani manzo bayan sa kenan sai suka ce ya ayyuhar rasul ne amma dan girmama manzo sallallahu alaihi wasallam an ka ce ya ayyuhar rusul kulu min at-tayyibati wa amalu salihah waɗansu haka sun ka faɗa kaza qalahu ibnu abbas wal hasan wa ghairihima wa ikhtarahu ibnu qutayba kenan ibnu abbas ya ruwaito ya faɗi wannan da hasan nan in an ce hasan galibi cikin littafin tafsiri ana nufin al-hasan al-basri tabi'i wa ghairihima da waninsu wa ikhtarahu ibnu qutayba ibnu qutayba ya zabi wannan wa zajjaj da imamu zajjaj duk da yake afatatu mauna wasu na nufin muminai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da al'ummarsa ya ayyuhar rusulu wadan kuma kulu min at-tayyibati malamai suka ce annabawa ake nufi dan su wadancan manzannin Allah ya rigai yayi musu wannan bayani tun lokacin da suke a raye yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikamakon su kawai sai aka yi masa bayani da irin abin da an ka gaya ma annabawa ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibat kamar yadda cikin hadisi kuma إن الله أمر المؤمنين بما عمل به المرسلين ياتي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الرسل كل من الطيبات يا أيها الرسل يا أيها الرسل كل من الطيبات واعملوا صالحا سكم من نيسما أنت مس يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم كما يدتو cikin hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga dai waɗansu hankalta ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi wala ta'maluna min amalin amma waɗansu daga cikin mutane suna ganin a'a wala ta'maluna min amalin nan wato a matsayin jam'i ne domin nan wala ta'malu da min amalin na ana nufin aiki to don haka kamar an fara magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma akwai al'ummarsa al'ummarsa akwai musulmi akwai kafiri to musulmi da kafiri kowa ya san wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhudan idh tufiduna fi babu wani abu da za ku aikata face mun san da shi ina fata an fahimci ni to wannan shine abin da dai waɗansu suka ɗauka shi yasa zaka ga inda an kace ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa ya ku annabi idan kuka saki mata wasu suka ce manzo Allah sallallahu kawai ake nufi to waɗansu suka ce a ya ayyuhan nabiyyu ya kai annabi idza tallaqtumun nisa idan kuka saki mata da kai da al'umma kaga hukunci da zai kasancewa to kaga in mun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ake nufi sai a yi kiyasin al'ummar sa in kuma mun ce a shi da al'ummar sa ake nufi ba sai an yi kiyasi ba kenan kowa ya shiga ciki mas'ala ce wadda take wato usuliya tana da alaka da usulul fiqh kuma tana da alaka da usulul tafsir don al-khitab yadda yake zuwa shi khitabul wahid bil jama'a ne ko khitabul wahida lil khitabul jama'a lil wahid da sauransu kadiba cin al-itqan fi ulumil qur'an ya kawo anwa khitabil qur'an in bambanta ba za su kai kusan guda ko 42 ne ko 52 kaga nau'ukan su saboda ka waye ma yadda uslubin manhaji na al-khitab na qur'ani yake kuma ba dole bane duk abin da imamu suyuti ya faɗa sai ka yarda da shi don ba ma'asumi bane amma dai ni dina baka marja ka tai ka duba ka gani wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abin da zan faɗa sai abin da sai mas'alan mu ta gaba mas'ala ta gaba ita ce mas'ala ta 400 da 27 fa in qila idan aka ce kaifa qaddama al-arda ala sama ya an kai Allah ya gabatar da ambaton ƙasa akan sama fi qaulihi ta'ala wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama na fata an fahimci ni وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء an gane ko babu abinda zai boyu ga ubangijinka ana magana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min mithqal dharratin ko da tamkan kwayar zarra ne ko mu ce zarra wato tururuwa ko kuma zarra wannan dan abin wanda ake gani a idan aka kulle kofa ko an ka samu yar kafa rana tana shigowa kadan ana ganin wata yar kasa kasa da take yawo shine zarra ko ma waɗansu sun ce a kinayatun al-haqir ko at-tafih abinda bai da girma as-saghir kenan hatta da wannan zarra da turawa suke gani da waɗannan na'urorin wanda ba a ganin ta da ido tana shiga ciki to almuhimmu dai dole dai abin da an ka sani zamanin manzo Allah sallallahu ya fara shiga in ma mun ce dai abin da ake nufi karami don ba za a ce ba an fassara alqur'ani a wancan lokaci da abin da ba san shi ba wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dharratin fil ardi wala fis sama ba abin da yake boyuwa ga ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ardi a cikin ƙasa wala fis sama'i ko a cikin sama ina fata an fahimta to wannan kenan to malam yace to wa qaddama as-samaa 'ala al-ardi amma kuma sai an ka gabatar da ambaton sama akan kasa fi qaulihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wata'ala fi surati saba a cikin suratu saba alimul ghaibi Allah shine masanin gaibi ya san gaibi kuma ba wanda ya san gaibi in ba shi ba sai wanda ya sanar cikin bayinsa la ya'zubu anhu babu abin da yake fakuwa ga Allah ya boyu gare sa mithqalu dharratin gurgudun ƙwayar zarra ko kuma gurgudun tururuwa ko kuma gurgudun zarra irin wannan ta turawa amma wadda ake kallo da na'ura amma dole sai an gabatar da waccan ta zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ko mu fitar da wannan mu ce ba ita ake nufi ba ta zamanin turawa ko kuma ce a ita ma tana shiga in an ce karamin abu ake nufi dan akwai maganganu da dama karkashin wannan sai yace la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati ko a cikin sammai ba zai boye ga Allah ba wala fil ardi ko kuma a cikin ƙasa ina fata an fahimta to anan ya kawo wannan to a cikin suratu yunus kina an gabatar da ƙasa akan sama sannan a cikin suratu saba aya ta uku an gabatar da wato sama akan ƙasa wannan shine abin na farko da ya kamata mu gane to sannan kuma mu gane a cikin suratu yunus an kawo shi matsayin mufradi wala fis sama'i bai ce wala fis samawati ba nan kuma a cikin suratu saba ya kawo shi fis samawati wala fil ard wanda a ka'ira har da ya kamata ɗalibin ilimi ya fahimci wannan to kafin mu je wajen ba da amsa akwai abubuwa da kamata in dan faɗa saboda suna da alaka da shi da an ka ce wa ma ya azubu an rabbika min mithqali dharratin fis samawati wa fil ard imamul kisai shi ya karanta wa ma ya azibu wa ma ya azibu an rabbika dan haka kakka je wata rana wani ya karanta wa ma ya azibu ka ce wannan kira'a babu ta imamul kisai ya kai ke karantawa sannan jamhur kuma ko mu ci sauran qura guda tara sun karanta wa ma ya azubu an rabbika an yi mazayun damma kenan sai zamanto ana cewa ya zibu ana cewa ya azubu da larabci dama akwai fi'ilan da suna iya ɗaukar shakali fiye da ɗaya mudari'in kenan sannan wala asghara min zalika wala akbara illa an gane ko imamu hamza da imamu yaqub da imamu khalaf sun karanta wala asgharu min zalika wala akbaru bi dhammir ra'i ma'ana kenan sun yi musu dhamma hamza da khalaf da yaqub wala asgharu sun ka karanta ta nan ba in ka ji wani ya karanta da wata kira'a ya ce wala asgharu min zalika wala akbar kada ka ce yayi kuskure ina fata an fahimta to sai ka ji wajen littafan da suke taujihin i'rab da qira'at ka ga me yasa an ka ce nan wala asghara da wala asgharu duka aka hada su kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumil kitab al-makrun kadiba cikin al-bahrul muhit na abu hayyan at-tauhidi da sauransu to malam yace kulna zamu ce haqqus sama'i an taqaddama alal ardi kinan an ta taqaddamana nan haƙƙin sama ne ta gabata akan ƙasa mutlaqan gaba ɗaya li'annaha ashrafu domin sama tafi ƙasa wannan kuma zance ne wanda zaka iske malamai suna tattauna shi da sama da ƙasa wanne ne yafi wani wasu ce sama tafi wasu ce ƙasa tafi kowa yana kawo nashi da ijtihadi ina fata an fahimta wasu ce sama tafi saboda galibi ita ce Allah yake gabatar suwa as-samawati wal ard can ba a rasa bane ake gabatar da ƙasa akan sama an gane ko kamar inda Allah subhanahu wataala yake cewa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأولى كان سيتي خلق الأرض والسماوات يا هل تكسى da sammai wani kucin kuma خلق السماوات والأرض amma duk da yake halitta kasai ta rigai ta sammai an gane ko to me yasa kawo as-samawati kuma galibi saboda alwawu la tufidu tartib walladhina yabitun li rabbihim sujadan wa qiyama wanda suke kwana suna yin sujada suna yin tsayuwa ga ubangijin su ai a cikin sallah sai an fara tsayuwa sannan ai sujada dan haka nan an gabatar da sama wajen halitta ba ke nuna cewa ba ita ce aka fara halitta dan haka dalibai ilimi ya kamata mu fahimci wannan to almuhimmu dai galibi ana gabatar da sama yace lakinnahu lamma zakara huna fi sadri fi sadri al-aya anan cikin wannan sura da Allah ya faɗi a farkon aya shahadatuhu ala shu'uni ahli al-ard shaida da zai yi akan mutanen ƙasa wa aqwalihim da faɗar su abubuwan da suka faɗa wa amalihim da ayyukan su thumma ardafahu bi qawlihi sannan ya biyo bayan da wannan magana da ya faɗa da faɗar sa wa ma ya'zubu an rabbika babu abin da zai ɓoye ubangijinka nasaba sai ya dace zalika wannan taqdimal ardi ala sama a gabatar da ƙasa akan sama saboda ana magana ne akan halittun da suke rayuwa akan ƙasa kuma wanda ya faɗi labarin ya san abin da suke aikatawa a cikin ƙasa shi yasa nan malaman balaga suka ce sai aka gabatar da ƙasa athani na biyu annal atfa bil wawi shi yan atafi da wawun naziru tasniyati kamar yana nufin abubuwa ne guda biyu wa hukmuhu hukmuha an gane ko kinan hukuncin su hukumci ɗaya ne fala yutaru utbatan kat tasniya kamar ba a bashi rutuba kamar tasniya ne kamar yanzu in an ce da wane da wane an gane ko sun zo to kasancewa an ce sun zo ba a bambanta ba wanne ne ya zo farko wanne ne ya zo ƙarshe shin tare suka zo kenan sai daga baya ne za a abinga kenan dan an ce fis wa ma ya'zubu an rabbika min mithqal dharratin fil ardi wala fis sama'i to nan wannan ba ke nuna ba an fifita ƙasa akan sama don saboda alwawu la tufidu tartib tunda an ce ja'a muhammad wa ahmad muhammad ya zo da ahmad tana yawa muhammad ya fara zuwa sannan ahmad ya zo tana yawa ahmad ya fara zuwa sannan muhammad ya zo sannan tana yawa kuma sun zo tare ita alwawu tufidu al-atf amma la tufidu tarahi wala tufidu taqib wala tufidu tartib amma ita ko fa'un tufidu al'atf ma at-taqib in ka kawo fa'un tana nuna al'atfi kuma ma at-taqib wannan ya fara zuwa sannan wannan ja'a muhammad fa ahmad to tabbas muhammad shi ya fara zuwa sannan ahmad ya zo amma an ka ce sannan kuma ya zo kai tsaye amma an ka ce ja'a muhammad thumma ahmad muhammad ya zo sannan ahmad ya zo tabbas muhammad shi ya fara zuwa sannan ahmad ya zo kuma akwai tazara tsakankanin su fa hiya tufidu al-atf ma at-tarahi ita thumma dole ɗalibin ilimi ya fahimci nan kuma wannan in an faɗa galibin wurare in ba an samu dalilin da ya nuna ba haka ake nufi ba tunda taqibikin nan da ake cewa da gaugawa ana hankalta ma kowanne abu gaugawar da akwai tsakankanin shi da wani an gane ko domin Allah ya ce alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra baka Allah ya sabkar da ruwa ba daga kasa sai kasa ta koma kori wai ba ana nufin da sabkar da ruwa ba da fitowarta a ana nufin sai ta ɗauki lokacin da Allah subhanahu wataala ya kaddara mata wanda take fitar da wannan abin sannan sun ba ko da yaushe take nufin ba abu wancan shi ya fara zuwa amma nadiran ni ya zamanto abin da take nunawa ba shine ya fara ba don Allah subhanahu wataala ce falaqta hamal aqaba wama adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba thumma kana min alladhina amanu kaga Allah yayi zancan a ba fakku raqaba aqaba shine a yantar da bawa aw it'amun fi yawmin dhi masghaba a ciyar a cikin yini wanda yake akwai tsananin yunwa yatiman a ba maraya miskinan yatiman za maqraba a ba maraya makusanci ko ba makusanci ba dai amma na an ka makusanci saboda shi yafi cancanta aw miskinan kuma shi ka fi sani galibi aw miskinan za matraba sannan kuma ko miskini wanda yake da tsananin talauci an gane ko thumma kana minal ladina amanu sannan ya kasance cikin masu imani to ai dama nan sai an yi imani ne sannan mi sannan ya kasance sannan a aikata ayyuka Allah zai karɓar su ina fata an fahimci ni kenan ya kamata ya zamanto minal ladina amanu sannan ya fakku raqaba amma sai an kawo thumma kana minal ladina amanu sai zamanto at-tartibu dhikri wanda galibi kuma wannan su malamai suka ce a'a kai nan babu ma tartibu dhikri thumma kana minal ladina amanu duk waɗanga da ayyuka da ya kasance cikin masu imani to dama imanin ya gabata kana ta nuna wato wannan imanin ya gabata to don haka dai shi ne abinda malamai suke nuhin da yace la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ard ko a cikin sammai ko a cikin kasai kenan alwawu la tufidu tartib to yan uwa musulmi kafin mu wuce gaba akwai mas'ala guda da ya kamata in dan kara karkashin wannan ita ce maso nan da yace wa ma ya'zubu arrabika mithqalu dharratin fil ardi wala fis sama'i nan cikin suratu yunus sai kawo fil ardi wala fis sama'i sama sai kawo guda amma cikin suratu sama sai ce alimul ghaibi la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati sai kawo shi jam'i to waɗansu daga cikin malamai suka sun tafi yanzu in ka diba cikin at-ta'birul qur'ani na ustaz dr fadil samar ra'i sai kaga ya ce nan fis sama'i kamar ana magana ne kan sama daya saboda abinda ake magana kan shi ana magana ne kan manzo sallallahu alaihi wa sallam sai sa an ka kawo sama daya amma da aka zo cikin suratu saba ana magana ne kan bayi sai an kace mi sai an kace fis samawati dan a nuna maka duk cikin sammai gaba daya shafe komi da komi to wannan tawilin waɗansu malamai ba su yarda da shi ba wagga alta as-sama'i jinsiya ce ma'ana nan su suna magana sama duniya saboda ana magana da yan adam an kace wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum shuhuda istufiduna fi sannan an kace fil ardi wala fis sama kenan suka ce ana magana sama duniya ne shi yasa suka kebance shi amma zance mafi inganci irin wannan ana magana ne ga dukkan sammai don aljinsiya ce dukkan sammai Allah ya san abin da yake faruwa a cikin su zancin kebancewa da as-samawati da as-sama nan duk ma'anar su daya kamar yadda yace wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard kaga nan cikin Ali Imran yace arduha samawatu wa sari'u ko sari'u a wata qira'a a cikin hadisi sai ce sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard wasu sai sun kace a aljanna biyu ta akwai wadda arduha ka ardi samawati wal ard wata kuma sun kace arduha ka ardi samai wal ard har su kai kokarin su bambanta tsakankanin su ta fuskar yalla bayanan da suka zo da irin yadda an ka siffanta sifofin waɗanda suka yi imani da aikin da suka yi amma zance mafi inganci malamai suka ce a'a nan da as-sama'i da a cikin suratul hadid al-jinsiyya ce da kuma as-sama wanda yake wato a cikin as-samawati da yake cikin suratu Ali Imran duka ma'anar su daya sannan kuma can cikin suratul Hadid ya ce jannatin aljanna daya sannan kuma cikin abin nan sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha wa jannatin sannan kuma nan ya ce jannatin wato aljanna duk guda ce na ana nufin aljanna dai babba guda ce kuma sai mun yi hattara game da alqur'ani domin wani lokaci in ya ce janna aljanna manya guda hudu ne don ya ce wa liman khafa maqama rabbih jannatan sannan kuma ce gaba ya ce wa min dunihima jannatan to sai dai waɗancan na farko wali man khafa maqama rabbi malamai sun da sun fi alfarma sun fi ɗaukaka saboda ayyukan da aka faɗa cikin su da kuma irin bambanci zaka ga irin abubuwan da dai aka faɗa bayan su za su nuna maka cewa waccan tafi waccan don an ce fihi ma min kulli fakihatin zawjan waccan kuma an ce fihi ma wato fakihatun wa nakhlun wa rumman sai dai a ƙarshe manyan aljanna guda hudu ne to amma aljanna tana da mataki mataki zaka ga nasoshi suna nuka guda ɗari ne ina fata an fice ne balma wasu suna ɗaukar adadin ayoyin alkur'ani daidai daraja don an ce mai karanta alkur'ani da ya karanta zai yi sama suka ce daidai adadin ayoyin alkur'ani kenan manya manyan daraja na aljanna guda ɗari ne to amma abinda ake son a ce in ka ji qur'ani ya ce aljanna ɗaya wani lokacin sai ce aljanna wa bashirin ladina amanu wa amilu salihati anna lahum jannatin suna da aljanna daban-daban wani lokacin sai ce jannatin aljanna daya to wani sai ce to kai kaji wani wuri an ce aljanna daban-daban wani lokacin an ce aljanna a'a aljanna babba guda ce aljanna babba guda ce wa jannatin arduha arduha as-samawati wal ard can kuma ard ya jannatin arduha ka ardis samai wal ard al-jinsiyya ce ba sai an bambanta ba kamar yadda ustaz Dr. Fadil Samara yace akwai bambanci to amma kuma aljanna babba guda ce matakanta guda hudu ne manya wali man khafa maqama rabbih jannatan sannan kuma wa min dunihi ma jannatan hudu ne sannan tana da mataki mataki in mun so mu ce manyan mataki guda 100 bayan su su waɗannan aljannan ku to kuma bayan wannan sai mu ce kowace aya ta alqur'ani tana ƙara ma mutum daraja cikin waɗannan matakin guda 100 sannan kuma a ƙarshe sai mu ce aljanna babba guda ce kamar yadda za a yi gidan haya zaka iske akwai mutum ɗari ciki ko mutum hamsin ko mutum ashirin ko mutum goma ko mutum biyar kaga in kowanne daga cikin su yazo zai ce zan shiga gida kaga in yace zan shiga gidana babban gidan gaba ɗai nasu guda ne amma kuma cikin gidan kuma kowane yana da gidansa to ana iya amfani da wannan shine abin da ake son a ce da haka kaka ce akwai kuskure cikin Qur'ani kai kokari ka koma malamai kuma ka kyautata niyyar ka zaman to kana da imani dan ka gane abin da Allah subhanahu wataala yake son ya ce da bayaninsa. nan ya kamata in dakanta yan uwa musulmi abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh